أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الزمر مكية وهي اثنتان وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني آمين وأسر الحق إلى لساني آمين وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من الغتال من تحتي آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري آمين وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين a bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu mu dora inda muka kwana a karatun majiya wanda a jiya mun kwana a ƙarshen suratu sad wanda a yau za mu tashi a farkon suratu zumari a wanda wannan sura tana fara da bismillahir rahmanir rahim suratul zumari sura kenan wadda ake kira da suna suratul zumari a makiyatun an saukar da ta manzo sallama na garin makka a aka ce sai dai banda ayat da Allah ke faɗa kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim aka ce ita wannan ayar a, ita ba ta daga cikin wanda suka sauka a makka din a madina ta sauka saboda ana cewa ta sauka ne ita akan sha'anin wahshi wanda ya kashe sayyidina Hamza radiyallahu anhu to wanda shine saboda yana ganin kamar yayi laifi bai- mai girma kwarai yana ganin cewa wai ko za a yafe mashi wannan laifi da yayi saboda ya kashe babban sahabi manzo Allah kamiyar musulunta to shine sai Allah ya sauka da ita din to aka ce kuma a lokacin a Madina ne an kai wannan din wannan shi yasa ake cewa ita wanda wannan aya din duk da yake can wajen sunan da aka samu da suratul zumari wanda kamar yadda muka sha faɗa ko can kowace sura in za a samu da suna ana sanya mata suna ne da wani abu wanda ake ambato a cikinta ma'ana shi ne sai ka samu wata kalma wanda ake ambato a cikinta sai a sanya mata wannan surar da wannan sunan shi yasa ka gani da suratul baqara saboda ana ambaton wannan baqara din nan ko inna allaha ya'murukum an tazbahu al-baqara haka sauran surori din suratul maryam suratul duk dai surorin da kace an samu da suna zaka yi su akwai wani abu wanda ake ambato a cikin ta to ita wannan sura an samu ta suna suratul zumari saboda za mu haɗu a cikin ayoyin ta can gaba ayoyin da suke faɗa wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran hatta idza ja'uha futihat af- a- futihat abwabuha saboda za a fadar ta wannan kalma kuma za a bar cewa wasiqal ladina a wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha shi ma saboda wannan kalma za a ambace ta a cikin wannan sura din shi sai aka samu ta wannan sura da suna suratul zumar din a sannan kuma ana cewa ana ce mata suratul gorafi ita ma ana ce mata suratul gorafi saboda za mu haɗu shi ma da ayatan gaba wanda allah maɗaukin kirki magana ga yan aljanna yadda yake faɗa abin da tare da musu cewa lahum gorafin min fauki ha gorafin mabniyatun kharijin da fiha wanda shi ma za a faɗi shi sa ake cewa ana ce mata suratul gorafi haka in wani mai sauran ka ci ci aka tambaye shi wace sura suratul gorafi to suratul zubar ana ce mata haka nan sannan saboda haka to wannan shine surar nata to shine sai aka ce sai dai banda wannan aya aka ce dukkan ta makkiya ce wato an saukar da ita manzo sallama yana garin makka ma'ana garin makka shine kamar da muka sha faɗa cewa su malaman ulumul qur'ani suna magana akan me aka ce ma sura makkiya kuma me aka ce ma sura madaniya amma dai magana mafi rinjaye wannan akwai sabanin su ba guda ba amma dai magana mafi karfi cewa makiya kawai shine surar da aka saukar kamin manzo sallama ya hijira ya koma zuwa garin Madina wanda aka cewa madaniya kuma shine surar da aka saukar bayan manzo sallama ya hijira ya koma zuwa garin Madina din aka ce da tafiya za ta kama shi ba kamin yayi hijira din sai a ce tafiya ta kama manzo Allah ya tafi zuwa garin Madina haka to yana can sai an ka saukar da an ka saukar mai da sura ko aya can to sunanta ne makiya tunda ba riga aka hijira ba inda kuma bayan an yi hijira da manzala su salama tafiya ta kama shi zuwa garin makka sai aka sauka mai da sura can garin na makka ko kuma aya tun da dai bayan ya yi hijira ne har yanzu da sunanta dai madaniya saboda haka wannan shine magana mafi rinjaye daga cikin malamai na ulumul qur'ani da suke magana akan makkiya ko madaniya din to shine yace don haka dukkan ta gaba ɗaya makkiya ce an sauka da manzo Allah na makka mai hijira kawai sai dai banda wannan aya din cewa qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim aka ce ita kada ce wadda ba ta Madina din ba ba ta Makka ba saboda ka ita a garin Madina an ka saukar da ita akan shi wahshi din da yake ganin kamar ya ya kashe na Hamza saboda ga lokacin a duk sanda manzon sallallahu alaihi wasallam kalle shi zai dan ji damuwa saboda ganin aikin bannar da yi kware kamiyyar musulunci din kashi sai da Hamza da yi a lokacin yana matsayin bawa ne to shine shi ma kai ne sai ga abin ya girma gare shi to shi yasa yake jin damuwa kwarai kai yana tunanin da ko dai yana samun rahama Allah to shine zaka ce ai kar a yanki kauna daga rahamar Allah yawa to shine zaka ce to tun daga rishi ta sauka kuma an sani a Madina ne shi kuma watan wannan musulunta tashi take to shi yasa aka ce to ita ba ta daga cikin ayoyin na Makka din ta Madina ce shi yasa ake cewa ma yace to tun da yayi banna bai girma kamin ya musulunta to bayan ya musulunta shi ma zai yi kokari ya san wani abin da zai yi shi ma cikin musuluncin ya kashe wani babba cikin kafirai don ɗaya ya ɗan rage to an ce shi ne ya kuka ya kashe musayar wata kazzabi to saboda haka a washi kenan amma dai iya musulunta saboda haka a kara faɗi magana mara kyau gare shi sannan wannan kenan sannan bayan wannan kuma suna cewa bayan ita wa gas ayat ta kuliya ibadin da zina asarar kudin nan sai an ga ce kai su ayoyin da a cikin wannan sura din waɗanda suke na madina sun kai guda bakwai da wagga ayar da na faɗa yanzu sannan da kuma ayoyi guda shidda bayanta kaga gata ga guda shidda bakwai kenan aka sun ka ce wasu kuma suka ce a'a ayoyi dai guda biyu ne kawai waɗanda suke ba cikin na makaɗin ba da ita wannan ɗin kuliya ya bajin lazina asarafu ɗin sannan da kuma ayar allahu nazzala ahsanal hadithi ita ma za mu ci mata cikin wannan sura din dai to aka ce su ne guda biyu waɗanda su ba a makka aka sauka da su a madina sannan kuma tana da wahaya hamsin wasa ƙuna aya tana da aya saba'in da biyar ne ita wannan sura din kuma wasu na cewa saba'in da biyu wannan dai duka dai abinda yake kawo kanan saɓanin malamai da na kira'a shine wani malamin sai ya aya wani wuri inda wani malamin bai yi ba to shi yasa sai kaji an ce aya tana da sura kaza ko kuma sura kaza ne wanda shi yasa kaga koda irin magana da malamai suke yi wai ana karanta bismillah cikin sallah in za ka karanta in za ka to fatiha ko ko ba sai ka yi bismillah ba to saboda malamai kala biyu sun ga tafi wasu ka dauka cewa ai ita bismillah din wata aya ce cikin fatiha wasu kuma sun ka ce a'a ita bismillah din aya ce mai zaman kanta ita kuma aya ita kuma fatiha ita kuma nata ayoyin su ma zaman kansu kai sai sun ka ce ita fatiha aya a bakwai ce ita waɗanda sun ka ce a'a hadda bismillah ita ma ɗaya ce daga cikin ayoyin fatiha da sun ka ce a'a ita fatiha aya shidda ce bismillah ita a cikin ta bakwai ɗin sai an ka samu banci masu cewa ita fatiha ita kadai aya bakwai ce to shine in ka karanta su alhamdulillahi bil alamin aya guda kenan arrahmanir rahim biyu kenan maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin kaga bakwai kenan waɗanda su kuma suka ce a'a ai ita fatiha aya biyar ce aya shida ce gare ta ita bismillah ita a cikin ta bakwai ɗinta shine sun karanta alhamdulillah rabbil alamin aya ɗaya kenan ar-rahman ar-rahim biyu maliki yawmiddin uku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hudu ihdinas siratal mustaqim biyar siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai su haɗe gaba ɗaya sai shidda kenan ko bismillah ita a cikin ta bakwai to shi yasa sai kaga wasu na cewa in za a yi sallah dole sai an karanta bismillah saboda mi saboda su cewa sun kai aya ɗaya ce wata aya ce daga cikin ayoyin fatiha ɗaya wasu kuma wanda kaji suna cewa ba sai ayin bismillah ba kawai a ɗauka alhamdulillah bil alamin wai saboda su kuma sun tafi akan cewa ita bismillah din ba ɗaya ce daga cikin ayoyin ita fatiha din ba eh wato duka ne wannan shine shi yasa kan shi ba maliku ya tafi akan cewa ita bismillah din ba ɗaya ce daga cikin ayoyin fatiha ba daban take mai zaman kanta ne shi yasa kaga a malikiya shi ba dole sai an karanta bismillah ba har ma an roci maganganu daga cikin su malikiya din ana cewa wasu ce makruhi ne a karanta bismillah din wasu ce a wajibi ma ne wasu ce a mustahabi ne duka an faɗa haka in ka diba littafin ismaili ya kawo wannan ɗaya yawa saboda haka a to shine abin da yake kawo ka ji an ce aya sura tana da aya kaza ko kuma aya kaza din sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce tanzilul kitabi sabkar da wannan littafin na alqur'ani min Allah daga Allah ne al'azizi wanda yake mabuwayi fi mulkihi a cikin mulkin shi alhakimi mai hikima kuma fi sun'ihi a cikin dukkan ayyukan shi wanda nan Allah ɗauki zake ce tanzilul kitabi sabakar da wanda littafin wanda shine matsayin muftar din shi khabar na shine min Allah alaziz din ah to nan aka ce ta wannan ayat ta sauka ne a matsayin raddi ga su kafirai suke cewa inna ma yu'allimuhu basharun wai ai wani mutum ne ka sanar da manzo Allah Qur'ani shi wani mutum ne ka koya mai shiya shi kuma sai ya ci yana karanta mutane haka suke cewa kaga su magana nasu kullum ba su ba su ba su da magana guda kaji wani lokaci a ce dai ai waka ce kai wani lokaci kuma a ce kawai abun nan bokanci ne wani lokaci kuma a ce sihiri ne wani lokaci a ce shi ka kago shi da kai ne kuma wani bi kuma a ce a wani mutum ne ka koya mashi kaga duk magana ta zama dai ba ba tsaye magana shi ko ranar kaji mutum bai da magana guda to akwai alamun bai da gaskiya ke da to shi ne aka ce shi yasa sai ta sauka don raddi gare su da suke cewa wai ai Allah wai wani mutum da yake koya manzo Allah sallama alquran sai Allah ce a'a ai tanzilul kitabi saukar da wannan littafin min Allah alazizil hakimi daga Allah ne wanda yake mabuwayi mai hikima shi ya saukar mashi da wannan alqur'ani din sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce a inna anzalna ilaykal kitaba lalle mu mun saukar da wannan littafin gare ka na alqur'ani don saboda haka a wai ma'ana kenan ko da su sun ce musu yadda ba sun kare ta duk abin da za su yi dai to kare manzo Allah sallama ya damu shi Allah ya shaida ya tabbatar da cewa shi ya aiko manzo Allah da wannan alqur'ani shine a cewa inna mu in ji Allah mai ziki anzal anzalna ilaykal kitaba mu muka saukar da wannan littafi gare ka bil haqqi da gaskiya don haka fa abudillah kai dai ka bauta ma Allah mukhlisan lahu ad-din kana mai tsallakake addini gare shi ma'ana ya zama shi kadai kake bauta ma baka bauta ma wani wanda ba Allah ba wanda misali zaka ji Allah yana faɗa cewa inna mu mun kai kaza ba wai Allah yana magana cewa tare da shi da wani sun kai haɗin gwiwa sun kai din ba a'a wannan nunul azmati ne inji malaman balaga nunun ce na girma da isa shine Allah ke cewa mu mun kai kamar da aka san har mutane suna haka ne su ma sarki zai yi abu sai ce mu mun kai abu kaza kuma shine yi yawa to balle Allah mu dauki sarki wanda yake shine sarkin sarakuna baki daya ah to shine Allah yake cewa mu mun ka saukar da wannan alqur'ani gare kai manzo Allah sallama bil haqqi da gaskiya a da aka bauta ma Allah kana mai tsarkake wato ibada gare shi na shirki daga barin shirka ay muwahhidan lahu ka zama kana mai kadaita Allah a, da bauta sai ce ala lalle ko ku saurara ku ji lalle lillahi dinul khalis dama ko addini wanda yake tsarkakake dama ga Allah yake la yastahiqu ghayruhu wani shi baya cancanta tai sai ce wallazina takhadhu min dunihi awliya'a waɗanda sun karki wani Allah awliya'a su ne matsayin abin bauta gare su wai sai suna cewa mana abuduhum ai mu ba mu bauta masu illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa sai don su kusanta mu zuwa ga Allah kusantawa sai Allah ce inna Allah lalle Allah madaukin sarki yahkumu bainahum zai yi hukunci a tsakanin su wa bainal muslimi da kuma tsakanin sauran musulmai fi ma hum fihi yakhtalifuna cikin abin da su suke cikin shi suna watan swabani a cikin shi ne min amri dini na lamari na addini don haka fa yudkhilul mu'minina jannata sai Allah ya shigar da mu'minai aljanna wal kafirina nara kafirai kuma ya shigar da su ta Allah ya kare mu a to nan Allah yake cewa Allah ya umarci manzo Allah fa abudillaha mukhlishan lahu dina ya bauta ma Allah yana mai tsarkake addini gare shi wai ma'ana shine ya zama bauta ma Allah da yake ya tsarkake niyya ta a cikin zuciya ta ba ya don wani ya gani ba ya don wani ya yabe shi ba ya don a ci ya a kawai don Allah ya fi tsura shine ma'ana kuma da makocin shi Allah abin da yake aiki da shi kicin kona duk wani iyawan ibada mutum zai komi yawanta amma sai ya zama mutum ba don Allah ya yi ba kawai yana yin tare don dai a ci yana yi kamar yanzu kila sai a ce mutum da ke taiwon nafiloli masallaci amma sai ya zama ba don Allah ya kai ba don dai a ce mai kokarin nafila ne shi ya to aikin banza mutum ya kai ko kuma karatun alkur'ani ne mutum ya zo ya naci da karatun alkur'ani don dai ya koya mutane don dai mutane su ji su ce kayawa da ya iya karatun alkur'ani to shi ma zai zana da samu wani shi ma ba su da wata fa'ida abin da za a yi in sadaka ce mutum zai bayarwa ya yi sadaka amma ba don Allah ba don dai a ce kai wani akwai yawan ba da sadaka ko kuma wani ya ba da abu kaza to shi ma duka dai ba ya da lada wannan ibada in mutum kuma ya haɗa biyu ya haɗa wai don dai Allah don Allah kuma don a gani to har yanzu da kuma Allah shi ma abinda Allah ke faɗa ana a ganin shurakai ni mawadaci ne daga bada abokan tarayya saboda haka shi in ka kai wai don dai a gani kuma don Allah to nan wajen ka hada Allah da wani kenan to shi ko Allah madaukakin sarki abin da yake nuna ma sai sai to shi mawadaci ne in ka gama shi da shi da wani to shi ya ban wancan da saboda shi mawadaci ne shi bai da bukata an gani kai kamar yanzu kai ne a ce wani mawadaci ne a hada shi ko a bashi wani abu a ce su raba ku raba da kai da wani shi wanda ya ba ku ma kila ma shi bai san bai san kai wa da su shi da kai kai wani abu ba kaga sai ka ce a kai da kicin kuro shi to shine Allah zai basu in kai don a gani don Allah kuma don a gani sai Allah ci ya ban wancan kuma da kace da su ne shi ya mashi mawa da shi shi ya to shine a a wannan kenan sannan kuma idan mutum zai yi abu wani aiki na Allah kuma tsakani da Allah a cikin shafi don Allah yayi to in yayi wannan ko da mutane sun gani kuma sun yabe shi ba komai amma na wata rana wani sahabi ya tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace to manzo Allah wani da yawa ina yin wani aiki na Allah to amma in dai wannan aiki kuma don Allah ne amma kuma sai mutane suna yabo na kuma ina yashi kuma ce sun kai bini kuma sai yanzu ina jin daɗi to wai a wannan aiki na shekya gane shi a wanda ya kallo to kada ya zama tunda an kai shi yana jin daɗi saboda an yabe shi ya wani abu kirki din amma da shi dai da farko da ma don Allah yi amma kuma ana yabe da sai maza Allah ce a wannan ba komi in dai ka san don Allah ka yi to ko an yabe ka kaji daɗi wannan ba komi yayi Allah ya karɓa din to dai abinda Allah ke so da shi ne a yi iman da Allah kuma abota ba shi kaɗe shi zaka ji ko muke cewa wa ma'amiru illa li ya'budullaha mukhlisi lahu din ahlul kitabi su haka ne kawai Allah ya umarce su ne su bauta ma Allah kuma su tsalkake wannan ibada din don Allah kawai to da zaran mutum ya yi don Allah komai karamcin aikin da ya yi to sai ka isko Allah ba shi sakamako mai girman gaske komai karamci ne saboda ya yi don Allah kuma komi ya yi da yawa in ya zama yi don Allah ba sai ka isko ya zama bai da wata fa'ida bai samun sakamakon komi gare shi to Allah ya ba mu ikhlasi ya sa duk abin da zan mai don Allah wanda zan bari kuma bari don Allah alfaran masan Allah su sallama to shine Allah yake cewa dan haka wallazina takhadhu min dunihi awliya'a waɗanda suka riki abun bauta waɗanda ba Allah ba wani aka tambaye su me yasa kuke bauta musu sai su ce mana abuduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa to ai mun ba mu wata mu sai don su kusanta mu zuwa ga Allah kusantawa a wannan in ka diba duk in ga cewa duk malaman tafsiri gaba ɗaya wallazina takhazu min dunihi awliya dinnan zaka yi suna cewa awliya dinnan wasu abun bauta amma in ban da wani tafsiri guda mai fasara nan da boko yawa shi kuma sai ya ce wai masu bauta ba waliyai a don haka in ka tambaye su ko me yasa suka bauta ba waliyai sai su ce wai don su kai su kusa ga Allah amma in ka ɗabe shi kan mai fasara nan da boko to sauran malaman Allah na kwarai da sun kai tafsiri zaka yi sun ce auliya din nan ba waliyai sun ka ce na Allah ba yawwa abinda auliya din nan ne wato shine gumaka wanda mun taɓa yin tafsiri yayi a shekarun baya wanda mun ka faɗi ma'anonin kalmar auliya bai wanda ya zo a cikin alkur'ani ya zo da ma'ana ba kala ɗaya ba to kuma yana zuwa da ma'ana ɗin ta waliyan Allah shine na ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga wancan na waliyan Allah kina wannan kuma na gumaka ne shi kuma su ake nufi wani abu wanda ba Allah ba da ake bauta ma shine nan wallazin tsaka min duniya auliya adin in ka duba zaka ga duk ma'anar su haka ne shi yasa ka ko tafsirin ibn kasir shi ma abun bauta yake cewa amma sai akwai wani mutum ba sai na faɗi sunan shi ba mai haƙiƙin na tafsirin nashi din shi kuma sai dan dawo can da kasa ya lamba shi kuma sai dan kawo irin wanda magana da kawo din ta mai fasara nan da boko din shi ma yawa wai kuma ma'ana da sai an kai ta dai an faɗi wani abun da shi Allah bai shi faɗa din ba to saboda haka ne ba wai daga manzon Allah aka samu fasara ya ci wannan aure awaliyan Allah ake nufi ba babu sannan bayan wannan kuma ai ina jin da ke da ni ba sani ba ko ni ban sani ba amma dai ba san cewa akwai wani mutum wanda ke bauta wasu mutane masu bauta waliyan Allah ba in dai ba irin waɗanda gashi ɗanun gada suka zo sun gashi su yi haƙiƙa ba ne ko sai dai in su amma in dai ba su waɗannan kuma an riga mun ƙarfi da lamarin su wannan kowa sani to don haka in dai ba su misali ba a san wani waliyi ba wanda ya ka kira a zo a bauta mashi ba ba shi kowanne in za ka ji ambaci wani waliyi wanda za a ce ai yana da mabiya masu biya gare shi ba suna bi ne matsayin yana Allah gare su wani ba yanzu misali waɗanda suka ɗari ƙadiriya misali ai su musu ɗauki shawar da ƙadir matsayin shi Allah su bane shi suke bauta ba ba shi suke nufi ba masu bin shawar tijan shi mara jallahu anhu ba sun ɗauke shi ne matsayin shi ne Allah su ba a kawai ma'ana kowanne daga ciki ya ɗauke shi matsayin shi ne malami jagora wanda yake a ta wannan hanyar da mutum yake bi ɗin kuma wannan ba abin wanda yake da laifi ai ga nan misalin shi da yawa tunda ai da ma abun bangare bangare cikin lamarin addini yanzu misali sai ka samu a cikin malamai shugabanni na addinin musulunci ai kaga akwai ulama malamai na mazhabobi ko malikiya shafi'iyya hanafiya hanbaliya to kaga shugabanni ne to shi bangare dama na sufanci da ake magana kaji ana magana wani yadda nan dama su kuma wani bangare ne su waɗanda abin da suke koya maka waɗancan da faɗa yanzu suna koya maka yadda za ka yi tsarki alwallah sallah da sauran abubuwa da fito haka su ko bangare na sufanci abinda yake koya maka wai ta yanda za ka wanke zuciyarka ka yi babban jihadin na wanda mazan salama ya ce babban jihadi shi ne watan jihadi na zuciya ka wanke ta daga dukkan wani abu mara kyau ka wanke ta daga mummunan kuduri ga 'yan uwanka musulmi kai ya zama kullum kana da wata bakan manufa wanda kana so wani mummuna abu ya same shi kullum abin da suka so ka wanke zuciyarka kar ka zan kana da hasada kullum abin da suka so ka wanke zuciyarka ta koma zuwa ga Allah haka ne daban-daban dama shi wani bangare ne cikin tasawufin to su wani wannan mazhaba ce daban su kuma ita ce tafsirwar jannin kenan saboda haka su kowanne kaga yanzu kenan in dai bin wani malami akan wani abu wanda yake koyar da mutum shi ke nan bauta mai ne to ai ko duk duniya ma duk mushrikai ne gaba ɗaya don dai ba wani wanda za a cewa mushrikin ba to ai misali za ka samu dai ko dai a cikin ilimin mazhabar malikiyya to ya fi maliku ba kuma sunan mazhab ma malikiya ko kamar wanda su rika cewa tijaniya ko qadiriya ko sunusiya ko wace shi duka ne ga sunan to kaga shi kuma ci tashi malikiya to sai a ce ya mata ma maliku bot amma kai dai kawai kana nufin misali kana bin kana kana tafiya ne akan karantarwa na fahimtar da shi imam maliku yi akan nasusan mai bin shi ma ta imam mazhab imam ahmad ibn hanbali shi ma abinda yake nufi kina bayan nufin yana bauta ahmad bin hanbali bane mai bin shafi'iyya shi ma ba yana nufin yana bautar mai shafi'i bane ba a'a yana nufin matsayin jagora ne yake yana akan karkashin karantawa ta da yake bautar Allah imana haka mai bin hanafiya shi ma mazhab Imam Abu Hanifa kenan shi ma haka nan to shi ma dan kabi wani malami shi ma don haka ne ba magana bauta mace ba in ka ji mutum ya faɗa wata bauta wannan ya shirya ƙarya ce da kanshi kuro ba magana ce ta wai a ce wani malamin tafsiri ya fassara wa lazina ta kazo min duniya awliya'a wanda sun karki waliyye suna bauta ba in ka ji wannan fassara ce ta ganin dama fassara ce kuma ta ƙarya wadda ba wani malamin tafsiri ya fassara ba ba kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya fassara haka nan din ba ai an san dai matsayi ko can maratibu na tafsiri da ma ko dai ka fassara Qur'anin da wata aya wanda take fassara shi din shine aka ce ma tafsirul Qur'ani bil Qur'ani ba ko kuma ka fassara shi da hadisan da sun ka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka fassara shida in ba a samu hadisan ba ka fassara da magana watan daga cikin sahabbai ko kuma tabi'ai shine at-tafsir bil ma'thur kenan in ma ba a samu sannan sai a dawo a fassara da maganganun malamai na tafsiri din sannan in ba a samu ba a dawo sai a fassara kuma da ainihi karan shi bakin alquran sai a fassara bakin nasu din saboda kaga mataki mataki ne irin wadannan din to amma ka ganin shi duk wanda zai fassara shi da ce maka waliyan Allah ki nufi kawai ya fassara ce amma da ya ce maka malam wani shi ya kawo a ce ko kuma sahabi wani ko tabi'i wani ya fassara da haka nan to wannan ba haka bane ba haka ma'ana wannan auliya din nan shine watan shine a a gumaka da ake bauta ma shine duk wani abu da ake bauta mana ba Allah ba to shine Allah ya ce wani aka tambaye su me yasa suke bauta musu sai su ce ai don su kusanta su ne zuwa ga Allah suke bauta mutin haka su kafin suke fara ne an tambaye su miyasa suke bata gumaka to kaga in haka nan ne misali to ana kira su ne su zo ga Allah da alif kai tsaye ba sai sun bi ta hanyar wani gunki can ba to shine Allah ya ce to Allah yana zai hukunci tsakanin su cikin abin da suka kasance suna aikatawa sai Allah ya ce inna Allah lalle
Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار
saboda haka wannan aya da muka wuce kamar yadda juwaibir ya ruwaita cewa a wato waɗansu ne dama daga cikin su waɗannan mushrikai ɗin waɗanda ake cewa su uku akwai amir da kuma kinana sannan da kuma banu salama su suna bautar gumaka ne kuma suna cewa wai mala'iku ɗayan allah ne saboda haka sai an ka tambaye su kuma me yasa suke bauta ma waɗannan gumaka sai su ce ai abin da yasa don su kai su kusa ga allah ne to shi yasa shi ne na allah ke bada magana ta su ɗin to sannan sai allah ce inna allah lalle allah madaukin sarki la ya hadi baya shiryar da man huwa kadhibun wanda yake makaryaci fi nisbatil waladi ilayhi a cikin jingina da zuwa ga Allah madaukakin sarki kafaru wannan mutumin mai yawan kafirci bi ibadatihi ghayra Allah da yake bauta ma wani abu wanda ba Allah ba ah annan Allah ya ce Allah bai shi da wanda yake makaryaci na farko dai Allah ya ce bai shi da makaryaci kuma gashi wani bi muna ganin kuma ai wani barbatacce kuma Allah da shi da shi ko to ya waye ki ne to ana cewa abin da ake nufi wai in an ka tahi lahira ai habba sai an gwada mana aljanna ko can hanyar su ta zuwa aljanna ba kai tsaye wa da kasan ka tai masallacin juma'a ka dawo zaka gidanka ai bai bace maka gidanka ko to haka nan an ka ce an kai sallama to an ka ce aljanna zai taya shi ma an gane to shikenan kai tsaye da mutum shikenan sai dai su haya ba sai an gwada mai ba to shine aka nufin wai Allah ba zai shirye da su din ba wai an ka ce can din ba za a sanar da su hanyar da za su bi su shiga a can da ba shi ne ma naɗin ba amma nan duniya wanda Allah ya kaddara zai zama shirye a duniya da yawa an sha gani wanda yake mutumin banza kafiri ne ko ma wani iri ne shi ya amma kuma sai ya zama wata ya ya shirye din to shine a bai shirye da wanda yake manhuwa kazi wanda yake makareci kafaru mai yawan kafirci sannan kuma sai Allah ya ambaci kalmar ƙarya wurin wanda kuma yana ga sani ita ƙarya wato girma gare ta kuma muni gare ta fare da gaske shi yasa kan ji alkur'ani abinda Allah ke fada ala la'anatullahi alal kadhibina abinda Allah ce su masu ƙarya Allah ya tsine musu albarka to amma yanzu kaga gace da arha da yawa yanzu ko har dai wayoyin gara ake da su yanzu subhanallahi yanzu ƙarya bayan ƙaryaki da aka yi ta gudanarwa wanda zaka gani tsakanin mutane wasu wasu da tsakanin samari da in matansu suke nema aure ƙarya ga sun sun yawa kashi kashi sannan ga irin waga tawaya din ga wanda wani lokaci sai ka samu har wanda har wanda yana da kima gare ka sai ka mai kare shi ma ga waya saboda kana ganin kawai bai ganin ka kuma wani lokaci tana tashi ba kuma an kai kare da yawa hakan tana faruwa din to ka gani zama da haka ya kawai da ake cewa rana wani wani ya zo yana neman wani mutumin shi ko kama aboki ne ne haka yana zuwa sai bai gane shi ba sai kira shi ga waya ko da kira sai ke tambaya sai ke ce da Allah wai kana yana sai ce ai ka shi ga yana ya kama hanya zuwa Abuja ya kusan kaiwa Kaduna ba sai ce a to ai kuma dai ga nan waje nan kusa ga office ɗin ko gashi nan ga mota kana ina gari shi yasa da kira ka ɗaya wai ga mota tana mashi a mashi ga ya kusa kaiwa Kaduna kuma ga ya kusa ga mota sai ne ka kira da shi kuma amma shi kuma da yamma haka nan sai maza zai waske shi kuma sai ce to don kuma ka kuma ka sai kaga mota ta baka ciki baka shigo ciki kai ka gane ya dan kauce ba mun ka gane ko to ka gane ne ƙarya irin wannan gasar misali yanzu yanzu aka mutu kana yana sai shi yana wuri kaza kuma ƙarya ce yake yana nan inda yana kusa gare ka kila ma to kaga akwai hadisi yanzu wani wani wani wani shi ma ana kira ne shi kuma gaba te wai bai sun yi magana da wancan sai dai kuma ya ba wani kusa gare ce kai ce me ba ne ba sai an sassai ci mai ya ce yanci ma ba yana ai sai ce ah to kai da aka ce ce aka yi kuma to ƙarya ba ne shi kai ka ce yanci ba karar dama saboda kaga shi ya ce dama ce ba yana ne to kaga a duk irin wannan gasunan kaga ana yin ƙarya da yawa kuma tana tashi gaskiya ƙwarai da gaske don da yawa za ka shewa sai ka ce ka kira mutum ɗin ƙila ma lokacin kana gama wayar da kai da shi sai ɗaya ya ganka kawo ce kuma ka ce mai aikana wuri kaza saboda haka shi yasa ita ƙarya din nan gaskiya watan tana da matukar haɗari ƙwarai da gaske shi yasa ka ji wani mutum ya taɓa zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi dai ba musulmi bane amma kuma yana son musuluncin ma yace sai dai akwai waɗansu dokoki da musulunci ya sanya waɗanda baya so shi musulunci yace shi wai musulunci baya son ƙarya amma kuma shi makarci ne kuma bai iya bari ƙaryar nan ba kuma yana son musuluncin kuma ya ce kuma shi gayan mazinaci ya shiya kuma musulunci ya hana yin zina ya ce kuma shi zina na haɓe ibarinta kuma yana suya musuluntar ka ya ce kuma bayan wannan kuma shi ga shi mai shan giya ne shi mashayin giya ne kuma ga musulunci ya hana shan giya kuma ga shi ko bai iya barin shan giya nan kuma yana son musulunci kuma yana sata barawo ne shi kuma bai iya barin sata nan tashi sannan ga musulunci kuma ya ce haramun ne a sata yanzu a za a yi kenan wai kama shawara sai ka tafiya manzo Allah saboda ga shi ne yake zama cewa za a yi yana nan cikin lissafi mai mai littafin fatawar rabbani ya kawo shi a yake cewa to wai ya za a yi za Allah ce to yanzu wanda za a yi kai kokari sai ka bar guda daga cikin su kawai sauran sai ka ci gaba sai a hakura su ba yace kawai ka hankuri sai ka bar ita ƙarya ita dai in ka batta sauran sai ka ci gaba da ita to shiki ne ce to ba matsala inda wannan inda ya guda ne zai dan kokari ya gwada ya ga ko zai iya kiyaye wannan ya ce don haka zai haƙuri ɗin yaba ƙarya ɗin ya shafi shi kenan ya yi mamaza alƙawali shi kenan zai musulunta amma bai ƙare ƙarya ya alƙawali bai ƙare yin ƙarya amma dai zai ci gaba da sata ta da shan giya ta da zinaɗi ta zai ci gaba da suwa amma dai in don ƙarya su an bar su ɓangare to shi kenan aka zo sai ya zo wajen zai yi sata tun da dama ba a hana shi ba ko ya ce zai yi sata ta da ya zo sai ya tuna ya ce to yanzu abinda an matsala guda ce kawai wajen satar nan yanzu in yi satat tana yiwuwa yanzu ya taimurin manzana salama suna zaune da shi suna tattauna da shiya manzana yana iya tambaya ta yi shi wani wani a magana satar na ana ana ta yi kuri ya ce to in ya ce manzana yana na yana yin satar nan to yana iya yasa mai hukunci na ya na satar nan in kuma ya ce mai a'a ai ya bari ko bai bari ba ya yi karya kuma ga ya alƙawari bai ƙarin ƙarinta sai ce ka isa ta gada ke ta kai ba sai bari ke fasa ya dawo kuma a yadda shi ma zai ta yi wajen shan giya shi ma giya ta yazo da ya ce shi ma abinda ya rage kawai ci gaba da shan giya ta ya tuna yanzu in wa ya ta yi wurin mazala wata rana ya tambaye shi ya magana shan giya ana rana ya ce yana rana yi hukunci za a bashi ba in kuma ya ce ya bari ya yi karya kuma ga ya alƙalin bai ƙarin karya ita ma da tsaye fasa an ka ta yi sa abin da ne a zina shi ma haka duk sai shi ke da dawo wata rana zuwa maza salama yana zuwa wurin maza sai maza Allah kalle sai sai murmushi ya kanka yana yi murmushi sai maza Allah ce maka ya ce wato maza Allah na dai gane kai wani babban likita ne kai ka ba da magani guda amma duk ya warkar mana cututtuka na gaba daya wai ma'anar maganin tun da ya ce ba ƙarya to wannan maganin na barin ƙayar an gaba shi ga shi ya duk ya warkar mai da wani cin saɓa Allah da kai gaba ɗaya ya ba sata ya ba zina ya ba shan giya sanari ya ba ƙarya ɗin to kaga shi inda za a ba ƙarya a shi da duk abubuwa da sun gyaru lahiya lau cewa Allah ya ba mu ikon nisanta da kayewa saboda haka to shine Allah ya faɗa inna la ilaha illa huwa kadhibul kafar sai Allah ce law arada Allah ai inda Allah yana nufi an yattakhidha waladan da Allah yana da nufin ya rike da kama qalu kamar yadda su kafirai suka ce wai ittakhadha ar-rahman walada sun ka ce wai Allah ya rike da to inda Allah yana da bukatar ya rike da lan tafa min ma yakhluqu ma yasha'u da ya zaba daga cikin abin da yake halitta da ya zabi wanda ya so daga cikin su din sai ya ce mashi a matsayin ɗanin ba ku za ku zaɓo mashi ba ku ce ai mala'iku ɗaya ne ne ba ko kuma a annabi isa ɗaya ne ba ko kuma ai a mala'iku ne a wasu ɗan allah ba ne ba a'a da allah yana da niyyar rikon ɗa shi zai zaɓa wanda ya kaso ya ɗauki shi matsayin ɗanin da kai ne kuro shi sa wata aiki cewa ko kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidina ai inda watan shi allah yana da ɗa to sai allah ya ce kai maza allah ka ga masu ai da kai ne farkon wanda a gaba-gaba kaga kenan da kodin da zai rikuwa yana kai zai riko kenan wajen ibada to saboda haka shi yasa shi ubangiji shi baya da da dama abin da ka samu ce a alimin da ai in ka san zaka tsuha ka san mutum tsuha zai rauni to tunda in zai mutum zai rauni ya tsuha to dama shi yasa sai mutum ya ga cewa to bari yana so ya samu da don ya tsuha ya samu wanda zai taimaka mashi ko kuma mutum yana tunana ai zai mutu wata rana kuma yana son a ce akwai wanda so ka gaje shi to ka gani shine mutum zai gurin da to shi Allah dubbe ko guda cikin su baya tsuhan baya mutuwa to yana ruwan mi zai yi da daki nan to shi zaka ji a ake cewa to yanzu a ce annabi Isa dan Allah ne kaga cewa suka annabi Isa dan Allah ne to amma kuma sai suna cewa kuma wai ai an kashe shi kuma to kaga tiya za a yi shi Allah yanzu duk girman mulkin nan nashi yana son ya da amma kuma sai ya da guda ai tal ai ka san dai ko mai gida da guda ya mai kadan ko in dai ga zabi ne aka so ba guda ɗaya shi aka so ba yana so dai su yi guda ɗaya to balle Allah mu dauki zaki a ce guda ɗaya gare shi kuma ya cikin gudan kuma a ce ƙarshe kuma makiya ne kuma sun kashe shi kuma kuma shi kenan bai sake samun wannan kuma hayar saboda haka ubangiji mu dauki zaki ba ya da shi yasa ka ji magana girma gare ta Allah baya son wannan magana kwata kwata suna ce mashi yoyi yana da shi yasa ki sauta kadu samawatu ya tafaddala minhu wata wata kirul jibalu wata shaqul ardu wata kirul jibalu haddan an da awlir rahmani walada ita sama da ƙasa kamar su kike ce ne suka ji in ana cewa Allah yana da dadin nan to shi yasa ya ce a ai inda yana da niyyar rikon da lastafa da ya zaba mimma ya faruku daga cikin dukkan abin da ya halitta na halitta ce ma ya sha abin da ya so da shi zabin dan da kanshi amma sai ce subhanahu tsarki ya tabbata gare shi wai ma'ana Allah baya da da shi da tanziha Allah tsarkaka ta tabbata gare shi anitti qadir waladi daga rikon da shi Allah din nan huwallahu alwahid shine Allah wanda yake makaidaici alƙaharu kuma marin jayi a wanda shi ta zaka ji can ko ki ta ƙurhu Allahu ahad kuma ko shi kadai ne ba da wato an ga ce kamar ahad misali fa ko na da Hausa wajen lissafi muna da mace a ce daya ko a ce guda in ka ji an ce guda to shi ki da shi annan ba ba wani amma in ka ji an ce daya to biyo tana ɗaya biyo ba a ta tafiya zuwa sama yawa to shi Allah guda ne shi yasa kace a shi guda ne shi ya kuro subhanahu wataala to shine huwa Allahu al-wahid al-qahhar shi Allah shine wanda yake makadaici kuma al-qahhar mai jayi kuma Allahu din nan kamar da muka sha faɗa Allahu shi wato shine suna na zatin Allah saura wannan ce wanda aka magana Allahu ar-rahmanu ar-rahim al-malik duk sifofi ne na Allahu din sifar shi shi sunan shine Allahu din shi yasa shi saboda kasancewa sai na suna na Allah madaukakin sarki duk ta yanda zaka yi mashi yana nan yadda yake ko baya canza mashi don ka rubuta alif lallam harkuri din don ka rubuta shi to yanzu inda za ka rage wani harafi ciki ne ma'ana ta ba ta lalace ba zai ba da ma'ana mai kyau ne don ka cire harafi guda kaga ai alif lallam harkuri a allahu ko to in ka cire alif da na farko sai ya koma lillahi ko sai zama lillahi ba bai sama tawafi da ko shi kenan har yanzu in ka ce kuma kana ganin bari cikin lam din lallam da hakuri bari ka kara rage wani lam guda sai ka bar lam guda da hakuri guda kai ko sai ya zama kuma lahu ma fi samawati wa fil ardi har yanzu in kuma ka cire wannan gurin shi ma sai ka ba wannan gurin sai ya zama huwa Allahu allazi kuma la ilaha illa hu saboda ka shi dai zaka canza shi dai yana nan zai bada ma'ana mai kyau Allah din subhanahu wataala sai ya ce to khalaqa samawati
khalaqa samawati wal arda bil haqqi yukawwiru al-layla 'ala an-nahari wa وسخر الشمس والقمر كل يجري لعجل مسمى ألا هو العزيز الكفار
a Allah madaukin sarki ya ce khalaqa samawati wal arda shi Allah din nan wanda yake alwahidul qahhar din nan shine wanda ya halicci sammai guda bakwai wal arda da kuma kasai guda bakwai bil haqqi da gaskiya sannan kuma yukawirul laila shi yake shigar da dare alan nahari bisa ga yini wa yukawirul nahara kuma shi yake shigar da wuni shi ma alal laili bisa ga dare sai kaga ya karu yace wasa kar shamsa kuma shi ya kore rana wani kamara da wata kullum kowanne daga cikin rana da wata dinnan ya jiri yana gudana fi falakihi a cikin hanya sai da yake gudana din yana wannan gudana ila ajalin musamman zuwa ga lokaci wanda yake sananne shine zuwa tasha kiyama kenan sai Allah ce ala haƙiƙa ku saurara ku ji huwal aziz shi Allah dinnan shine wanda yake mabuwayi shine al-ghalib ala amrihi malin jayi bisa ga dukkan lamarin shi al-muntaqimu min a'da'ihi kuma shi ne mai kamu ga makiya ne waɗanda suke musu iman da Allah makiya Allah mai zai to Allah zai kama su sannan kuma al-gaffaru shi ne wanda yake mai gafara li awliyaihi ga masoyan shi a nan Allah mai zai kici shi halitta samai da kasai wanda Allah ko wani lokaci yana gwada girman halittar samai din da kasai din nan wanda yanzu ka diba ga dai ba wai halittar samai da kasai da adda wannan matsayi da girma haka ba yanzu inda mutum zai yi kokari yayi wani abu dan abu guda ne mutum zai iya yi ba amma sai kaga in aka abin yana da girma sai kaga an zo an kasa za a karrama shi a yi taro da manyan masu mulki da minan dan ɗaya saboda wani ya yi abu kaza misali wanda to shi ko Allah gaba ɗaya kalli halitta ya sama da ƙasa ya halitta baki ɗayansu to shi sai kai wannan nanata su don a san cewa watan girman wannan lamarin ba ƙarami ba ne sai ce bayan wannan kuma shi Allah ɗin shi ne wanda yake yuka wurin laila shi ne yake shigar da dare alal nahari bisa ga yini wanda ke shigar da dare bisa ga yini sai ka ga watan ya karu kenan ciki wanda kalmar kawar din nan ana cewa asulinta kamar abin da zaka nadawa haka nan nadawa haka shine kawar din ko ga shi zaka ji ala kauri ala kauri ma mutum yi ko yawa to saboda haka kawara misali nan nadawa kamar ka ce kawara kana cewa misali sai ka ce kawara imamata ala ra'sihi misali ya nada rawani bisa ga kai ne kawara misali to sai aka yi amfani da ita amma abin da ke nufi shigarwa shigar da dare a cikin imamana shi ne sai kaga cewa wani lokaci sai kaga yini ya yawa wani lokaci kuma sai kaga dare ya yawa don haka a lokacin sanyi za ka ga dare ya yawa a lokacin zafi kuma sai kaga shi kuma yini ya yawa shi yasa kaji wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ke faɗa cewa ash-shita'u rabi'ul mu'min yace dala lailuhu faqabahu wa qasura naharuhu fasamahu ya ce shi wa lokacin sanyi ya ce lokaci ne na cin riba mumini ya ce dare na ya yi tsawo da yawa sai ya tashi ya yi kiyamun laili na nafilonin shi kuma ya kwanta kuma ya kwana duk daren lahiya doga yana da tsawo da yawa ya ebe inda wani yanki wanda zai ibada sai wani yankin kuma sai ya sai ya bacci amma ne mudun labar baka wasu canza ya sauki saboda haka a da haka lokacin sanyi dare ya yawa a lokacin zafi kuma za a ga yini ya yawa shi kuma to shine Allah yake magana cewa shi yake haka da yake shigar da su gudun wannan ya shiga cikin wannan din sannan wasa kar shamsa ko rana wal kamar da wata wannan rana din nan tana da amfani kwarai da gaske tana da fa'ida saboda zaka ga cewa a inda ba rana din nan a ce duk dare ɗaya akwai matsala a ce gaba ɗaya ba yini duk dare ne duka to kaga akwai ayyuka wanda ba su yi wa dole sai da rana to in ba rana to a za a yi su kenan yanzu irin harkoki da aka yi harkar noma na gona da sauran ayyuka da ake ta yi a za a yi su amma cikin duhu kaga yin malu hadari za ta haduwa da shi nan miyagun kwari za su cutar da mutane ko cikin duhu ba tare da sani ba to amma sai Allah ya kawo akwai yini akwai kuma dare din shi yana an kama mutum don ɗaya ya dawo ya kwanta ya huta ciki ya zama kuma matsayin sutura gare shi ko tun da ya faɗa cewa menene a cikin abasa din nan abasa ne ko amma yake magana cewa watan ya sanya dare waje an lallai da libasa waje annan nahara ma'asha ya ce mun sun yi dare ya zama matsayin wata sura ga mutane kaga a wannan lokacin ne akwai wasu abubuwa don da kasan da yawa za a ga mutane suna ajiye wani abu sai ce da Allah ce zuwa wani zai kaga ne mu aje sai an jima da dare sai mu haɗu kila ba maki abun na sirri ne tsakanin su ba su son a san suna yi kaga ne to sai Allah ya kawo dare zama matsayin sirri ga mutane wajen annan nahara ma'ashi ita kuma rana sai an kasanya ta don ta zamo matsayin neman abinci ga mutane haka Allah ya faɗi amma ba kuma cewa an kai an hana kuma mutum ya nemi abincin da dare ban gane wanda sana'a ce ta gadi ce ba laifi bane ka kai dauka cewa ai yawa an ci bar da shi ya zaka ga ba laifi bane amma dai shi asali dai Allah ya haka nan ne to ita wannan ranar nan da muka gani in ba ta abubuwa ba su bushewa ba amma ko yanzu ka aura gani yau da an ka ce gashi ranar ta hito ba amma dan ya zama lokacin da ba a yanta da kamar gidaje da sun ruhi ta ko kuma ana son yin wanda ba a ganin ta kwarai kai auna gani ko wanki kai kamin ya bushe sai ya dade in kai wanki saboda kenan ko to sai kayan sun hirɗe ba su bushe ba saboda ba su ganin rana kuma wata har don akwai sanar inda a ce gaba ɗaya ne ba ta hito gado sama duka ba da ba su ba lalle su bushe din ba ƙasa da duk in an kai ruwan sama da ba ta bushewa inda baccin rana din sannan kai uwa uba ma har shuki-shukin da aka yi su ma suna amfani da rana in ba su ganin rana su ma shika ba ta ita ma shi yasa misalin da zaka tabbatar da haka nan in kana da babban wani ici babba a cikin gonarka to in kana da wannan babban ici a cikin gonar taka idan ka dauko in ka zo kai shika cikin innuwa sai ai kana ganin shika ba ta aiki ba ta yin abin ciki wai abin da yasa rana abba ta ji kwarai shi yasa ba ta ganin rana shi da to kaga a shirin tana da farki nan kuma inda an bata ita kuma ba da yin shawara kuma matsala shi ma yanzu tun da aka ga ko yanzu dai lokacin da aka zahi ai muna gani abin da ka gudana ko sai ka ga ana zahi din har cikin dare duk inda kai shi kana ka kwanta zahir zaka je na sasu maka rana kai to wai daren nayi kenan amma gashi tana biyo mu har cikin dare to ina da an ce ita kadai ce duk azarci gaba ɗaya kaga da to da akwai matsala to shi yasa sai Allah ya tsara akwai yini daban kuma rana kuma rana daban kuma dare daban dukkan su gaba ɗaya kowanne abin amfani ne ga mutane to shi yasa ce wasa karshen sai kore rana wala kamara kuma da wata shi ma shi ma wata yana da fa'ida tai tun da kaga watan nan da shi aka yi lissafi na ma haka Allah fa lita'lamu adada sinin wal hisabi don asal lissafi ne shi yasa Allah ne kuma kana ganin yanzu da shi aka komi in hidima akwai sai ka ji an ce kaza ga watan kaza yawa duk wani abu da zai kaza ga watan kaza ne duk abu da zai to Allah ce don dai haka nan ku ce hidima da watan shi ma kaga yana da fa'ida iyaka dai abinda malamai suka magana shi shi watan nan kwala guda ne dai in wanga ya kare in wani kamar misali yanzu suna cewa gwamnati na ruzani ya kare misali shi yanzu in sha'aban zai fitowa in shawwal ka so in ce shin wani ne zai fitowa ko kuma wangan ne na ramadan shi ne zai kara dawowa inda amma matsayin yanzu watan shawwal wasu ka ce a'a ko wani wata da yake duk inda wanga ya kare wani ne ko sun ka ce a'a guda ɗaya ne shi watan nan kwala guda ne tan shi ne ka ta wanga aikin in wani iya kare suna yana ka canza wani gauta kaza wani kaza gautan kaza kuro amma duk ɗaya ne wallahi ba alam ne to shi ma da yana da fa'ida kwarai da gaske shi yasa ya fitar da shi ya don su laraba tambayar maza da suka yi sallama wai ya an kai mawa gauta yana hituwa ɗan ƙarami kuma sai yana wai na ta ƙara girma ta ƙara girma da kaɗan kaɗan shi ne Allah ce don ɗaya kusan lissafi ne an kama kwakan nan ai ka ga kai da kanka wani lokaci da ka kalli wata kana cewa kai ina ganin wata ga kai kaza kai da kanka ko ko ko ka manci ko nawa yake amma girma ne za ka kalla sai ga kana tunanin ya kai kaza kuma ana yawan dacewa ba a kuskure da yawa ne yawa har in ka kuskure bai wuce ko kuskure kwana guda mai sadi ya yi yawa kwana dubu to shine dukkan su ne suna da fa'ida wasu kai sabsa wa kamar kullum kowanne daga cikin su yajiri yana gudana da ajalin musamman zuwa lokaci sananne shine zuwa lokacin da za a yi tashi alƙiyama wai da bakin nan ko can su Allah ya yi rana da wata don su muna aiki ne ko can to da an yi tashi alƙiyama shikenan sun ƙare aikin da za su yi tunda kwace a to ai mun mutu misali duk ba kowa duniya to tunda duk an mutu ba a duk duniya misali ba kowa ai kaga kenan yanzu za su aiki to kaga ba wanda za su aiki to shi yasa sai zama watan da an yi tashi alƙiyama to shi kenan sun ƙara aikin su shi da kansa kaje ka cewa idan shamsu ko widan ita kanta ma na isa ya rana gaba ɗaya da kanta don ta ƙara aikin da za ta yi shi kenan to shine Allah ya ce kowanne yana gudana zuwa ga lokacin shi wanda yake sananne a shi ne kullum ya jirgin gudana kuma kowane yana gudana ne a cikin matafiyar shi don kowa da ta hanyar ta kamar da muka faɗa a lokacin da muke cikin sotu yasin cewa ita rana ɗin nan tana da hanyoyi sun kai guda 360 duk inda ta biyo ba ta ƙara bi kuma sai baɗi Allah kai mana wuri duk hanyar ta biyo ba ta ƙara bi ta kuma sai baɗi Allah kai mu haka take shi kuma wata ne an da hanyoyi guda 28 shi kuma wanda shi kuma yake ƙara shi ba duk wata kaga yana ƙara da ne shi ma to saboda haka kowane yana gudana kuma kowane sashi hanya daban ba su haɗuwa balle ko a yi karo don kana ganin ko da jirgin sama za a yi karo can sama sai an samu haɗari ba ƙari ba to balle a ce rana da wata wani duk kowane ya lulluka duniya ba su ɗaya ba ba su ba uku ba hudu ba to an kai karo sama ya kaga ko haɗari ba ƙari ba kaga duk kasan gaba ɗaya za ta rubuce ne baki da to shi yasa sai zama Allah ya ce kowanne yana gudana zuwa ga hanyar shi shi yasa kaje ki cewa mata wannan ko la shamsu yan bagilaha an tudrika al-qamara walal laylu sabiqun nahari wa kullun fi falakin yasbahuna kowanne yana cikin tashi hanya wanda ke gudana ɗaya shine Allah yake cewa suna gudana da ajalin musamman zuwa ga lokacin wanda yake sananne Allah wal azizul gaffar Allah shine mai gafara sai ce khalaqakum shi Allah shine wanda ya halice
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فعني تصرفون
a sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da faɗa cewa a khalaqakum shi Allah dinnan shine wanda ya halice ku min nafsin wahidatin daga rai- daga rai daya aka ce shine annabi Adam thumma ja'ala minha zawjaha sannan sai ya sanya matar ta ita wannan rai din daga gare ta kuma shine wai ma'ana da an ka ɗabi aure shi aka halice ita Hawwa din sannan bayan wannan Allah ce kuma wa anzal lakum min al'ami sai ya sauka muku daga cikin dabbobin ni'ima sune raƙuma da tumaki da shanu da awaki shine wa anzala sai ya halitta lahum gare ku min al'ami daga cikin dabbobin ni'ima thamaniyatu azwajin sinfi sinfi guda takwas ma'ana guda takwas din raƙumi mace da namiji duk annan shanu mace da namiji hudu kenan tumaki mace da namiji shida kenan awaki mace da miji takwas kenan to shine Allah yake cewa ya fitar da su sama da yasa azwajin sinfi guda takwas sannan ya khaluqukum shi Allah yana halitta ku ne fi buuni ummahatikum a cikin cikin iyayenku khalqan min ba'da khalqin halitta bayan halitta fi zulumatin salatin a cikin duhwai guda uku zalikumullahu rabbukum wannan shine ubangijinku shine Allah ubangijinku lahul mulku mulki ya tabbata gare shi a la ilaha illa huwa ba abin bauta da cancanta da gaskiya sai shi to wai fa'an na tusrafuna ta yaya ake juye da ku daga barin bautar ma Allah kuma alhali shi a da wannan matsayi na Allah ce ya halici watan rai ya halici halakun min nafsin wahida to ina jin matsaya karatun yana da yawa mu ji an ce an zala mina sama shi sam kawai aka nihi ruwan duwa tumaki ne an kaba da awaki da bisa kowa da yin wannan gobe sai a dawo da aya farkon tafin da lokaci ya zama tsakanin insha Allah saboda muna da alƙwarin na tambayoyin da aka so ka ji an sa ajiya da kuma sai wuri ya kure mana sai ba a samu an yi ba to da haka za mu tsaya nan da insha Allah sai mun dawo gobe Allah ya kai mana rayuwa muna fatan Allah ya mana shakura inda muka yi daidai Allah ya karɓa mana kurakuran mu kuma Allah ya yafe mana Allah ya fahimtar da mu daidai mai bukun gyarawa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kamar da muka faɗa jiya cewa dai insha Allah ranar Lahadi Allah ya kai mana rayuwa ranar za a yi addu'a na rufe wannan tafsiri insha Allah wancan ɗayan kuma wanda muke yi na wancan masallaci na magamawa shi kuma ranar litinin allah kai wanda rayuwa za a yi addu'a wanda ake yi bayan la'asar haka yawa shi kuma wannan in allah ya da ranar litinin a ranar lahadi ranar za a yi addu'a saboda kana sanar da kowa da kowa muna fatan allah kai mu lokacin lafiya
Assalamu alaikum malam. Barka da shawara, fatan malam ya shawara lafiya. Malam mutum da yake sallar isha'i tare da alkalin to ko da yanzu ya samu liman har ya sallar sallar isha'i shi kuma ya fara tashi isha'i kafin ya gama sai suka miƙe sai suka fara tarawih. To sai raka ɗaya shi kuma ya sallare. Shin zai bi su wannan raka ne ta biyu ko ko zai bari sai sun gama ne ya bi su wannan wanda za su fara ta uku. sai idan kuma sun gama gaba ɗaya zai cika su ne kuma in zai cika su shi zai gwada da karatu ne ko ko zai asirta.
ok na wato kamar da aka sani ita sallar tarawih da makwacin nafila ce ba farilla ba ce saboda haka idan kuma saboda ba a kuma sannan ba wannan ba a yin wuce guda biyu kamar yanzu misali sai mutum ya zo kamin gida kammala isha'in sai an kai raka a ɗaya daga ciki to wannan raka a ɗayan da an kai to kai ya tashi ya ce bari ya bi su bayan sun yi daya a ya bari su sun ci ko ta bidin su dai sun yi shafa sannan sannan sai ya tashi sai a ci gaba da shi da sauran don haka ce an ka gama in yana damar da in yana da bukatar ya ci ya ranka a hutai kamar bayan an gama sallar su tarawih din kamin a yi shafa da wuce misali sai ya tashi ya ranka wadancan guda biyu shi kenan yayi in kuma bai ranka ba kuma shi kenan yayi an gane ya ka dai lada zai ce bai samu ba wanda zai samu gare su din ba saboda haka zai ranka kuma bayyana zai karatu da su kare da gaske yawa eh
malam mutum ne yake dauke da kafara ta hanyar karya azumi shi na watan ramadan gashi kuma har ajalinsa ya zo bai biya ba malam ya wannan mutum yake ya hukuncin sai ke
to yana na ana da shi ba ai lokacin da aka ce wannan kafara ce abin ya kama mutum to shi kenan yana na ana bin mutum wannan ba shi ke saboda haka sai ya ranka wannan azumi da an ka biyo shi wannan kafara din nan dole sai mutum ya yi ta ko shekara nawa an kai iyaka dai abin da annan in bai yi ba misali kamar yanzu a arabi da din yaki kuma har wani ramadana ya zagayo kuma yana lahiya lau ba rashin lafiya a gare shi ko da ta hana shi ba nan wani kuma ya yi laifi ba saboda ba a yadda mutum da gangan ya bari kuma har wani ramadanin ya taho ba kuma ga ana bi da wani bai ranka ba ai shi sakaji ake cewa ko da ma ba na kafara bane ko wanda ba na kafara bane kaga in mutum ya hakan ta faru sai an dora mai tara ko sai ya ciyarwa bayan ya yi daya duk sanda ya kai azumi in in kamar yanzu misali an biyo mutum azumi to sai bai ranka shi ba har wani ramadana ya taho to yanzu ramadana din zai yi ne yanzu din amma in azumi ya wuce na ramadana kaga zai ranka wadancan din ma amma duk da ya kai daya siyaciyar duk da yankin kaɗai siyaciyar shi a tare da aka ɗora saboda me yasa ya bari hawa ne shigo bai bayan kaɗin ba to balle ka fara wanda mutum ya zama ya zata ita wannan dama da ne ta zama matsayin hukunci ne za a mutum kaga ta tana da sanani ƙwarai da gaske saboda ka wannan ka fara ana na arabi ne kuma dole su yayi ta in kuma bai yi ta ba kuma ya ce lahira kuma akwai akwai tambaya ciki to Allah ya sauke amin malam shi ko ya halatta sunar haihuwa ba addini to a ya danganta illa lura ce ana cewa shi Allah maɗauki kaga kan mutum saboda mafiyanci in za a yi ba kan lalura ba an sani akwai lalura ta kamawa kamar yanzu misali wata ana samu sai ya zan a in tana tana shayarwa da nono tana shayar da ɗanɗanta haka to kuma kamin ta yayi shi za ta tana saurin samun ciki ma'ana shi ake cewa tsako to hakan tana faruwa to sai zan kallon kuma shi ana cewa kuma ga shi yaron ya sha wani ciki din yana samun matsala ko rashin lafiyoyi su da bai shi kuma yana irin salawa ta gaba ɗaya misali kaga wannan larura ce in don wannan misali za ta yi wannan sai zai wannan babu komi amma haka kawai ganin dama kawai ra'ayi to ga ka'idar ci wannan bai yi ba shi yasa kaji saboda shi Allah ba a son kai kama da kafirai su kafirai abin suke magana su gudu suka yi ƴaƴan su musu yawa to shi ko Allah shi ya ce wa min dabasu bil illa Allah rizquha shi ka ciyar da kowa da kai da amma gidan da su ne gaba ɗaya daga in ka isko dokoki ne wanda wanda ba kasashe da ba na musulunci ba sai ka ji an samu kayan china hakan ga wai mutum dan dai bude zai haihuwa gaba ɗaya kwarai ko shi a duka shi kaɗai za ka rayuwa da shi in mutum ya kuskure wata ɗabi'u to akwai hukunci daga gwamnati to saboda haka a shari'a ce dai in larura ta kama in larura ta kama akwai ma inda ma za ka samu ɗagura da kawai akai idan larura ce ta kama wanda ya sanya ba sai wagar misali ɗin da baya ba a akwai wata larura daban ila ko ta rashin lafiya ko ta wani misali mai tsanani kwarai ga ita mace ko na run wannan ya haka na wannan babu laifi eh amma dai bisa ga ganin dama kawai ra'ayi to wannan bai dace ba nan malam kamar yadda an kai bayanin sallar tarbihi cewa idan mutum ya yi ya aikata ta Allah ya gafarta masa zanafansa na kuskure da na ganganci to malam wani idan ya aikata bayan ya aikata ta sannan zina ya yi tace ya sha giya ya yi mayan kamarori shi ko za a dafa ta mutu wannan zurafan bayan ya yi ya gama sallar isa tai wato an ce za a gama ta mutum zurafan shi kwarai da gaske in ya sallar tarawihi a sallar salatu tasbihi ana gama ta mutum zurafan shi tsofaffi da sababbi na kuskure da na gangan na dare da rana ko da lokaci da duka to amma ai wanda ya yi an gace ko ba waɗanda zai yi na gaba koko to kaga ce wai bayan yayi ya gama ta sai kuma daga baya ana aka fara gale hukan shi ana gafata musu su ma to ai kaga su ba shiga ciki ba saboda sadda kai ta baka ciki saboda haka ba a kuma kan mutum ya ganganci ya ce tunda an ce ana gafata bari in ce ai ka ta aiki kaza na sabon Allah sai to in to Allah bai yarda da wannan gangancin ba kana yin wannan sunan ka mai izgiri ba a cika kawo Allah mai kware duk wanda yake ya tuba da gangan amma kuma ya dawo ya ƙara aikatawa abinda manzo Allah ce kalmustahzi bi rabbihi kamar kana ma Allah ba ne to ka kusan kawai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ba ai kaga yawa to wallahi Allah subhanahu wa ta'ala Allah kiyaye mu aka maka na na hukunci wanda ya sha sabon da ranar da azumi to a shi dai da abin da mutum da shahawa wanda zai ja ya tafi har cikin makogaro ne to shi ake magana a haramcin shi shi yasa kaji ake cewa kamar irin turare din nan da aka yi na wuta ka san akwai turare mai kamshi amma na wuta ko to ba a yi ga azumi saboda yana shiga za ka ji shi cikin makoshi haka an gane amma na turare irin magana na ruwa ka sa ga tango kana da kamshi yana ba ba matsala nan bai rage ba ko bici abin da aka ji to saboda haka a masta baro shi cikin hanci ya sha ko ko da yaya to saboda haka gaskiya inda su samu ne bai kamata ana sha shi ba saboda kaga yana shiga sosai yana shiga kana ɗaya jina cikin makoshinka to shi kudu abinda aka sha ana jina cikin makoshi yana kare azumi ne saboda aka bai dace ana sha shi ba shi ma lokacin da azumi din ba ok to shi kenan to masha Allah to Allah ya mana jagora da sabada ce a muna fatan Allah ya biya bukatun mana khairi baki daya dukkan abin da muke fatan alkhairi Allah tabbatar mana Allah ya mana jagora cikin dukkan lamuran mu Allah ya samu daga cikin bayan da yake watawa cikin wannan wata Allah ya karbi dukkan gwazon da muke gudanarwa alfaran manzon Allah su sana mana rubun Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa wanda yake da arziki kuma wanda yake madawwami alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله وما صلى ليلة الثالثة والعشرين نعم من شهر رمضان
آه.